أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا جمعة 23 ga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda ya daidai da 14 ga wata na hudu miladiya ta 2023 a yau za mu yi zamanmu na 24 insha Allah bismillah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أهسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم أولا أن ينكح المحسنات المؤمنات duk wanda kuma bai samu kamata ana bayanin waɗanda suka haramta a arme su daga cikin mataki an zana su kuma wanda bai samu dama ba wanda bai samu Allah ta barka zana cewa mallam yasa taimin ku tsawalan duk wanda bai samu tsawalan ginan wadata an yanki hal musanati wanda za ta bashi dama ya armi alhara'ir wato yayaye wanda ba bayi ba almuminati wanda suke muminai wanda bai samu wannan ikon ba bai samu dama ba bai samu wadata ba fa mimma malakat imanukum to ya arma daga abin da damanku suka mallaka falyanki hil ima'a to ya armi bayi su ne ku yangi min fatayatikum almu'minat daga yan mata wanda suke muminai min al-ima'i almu'minat na daga daga ku yangi muminai muminai mata wallahu alam bi imanikum Allah shine mafi sani da imaninku ba'dukum min ba'd a sashen ku daga sashe ne al-imanu shartun fi nikahi mamlukat shi imani sharadi ne cikin arman wanda suke kuyangi wanda dama ta mallaka wal imanu shi ko imani qalbiyun wani abu ne wanda yake na zuciya falihaza zakara subhanahu wataala saboda haka ne Allah tsarki tsarki ya tabbata gare shi madaukaki yake cewa wallahu alam bi imanikum Allah shi ne mafi sani da imanin naku, faktafu, ku dai ku isu, bi zawahirihi da abin da yake bayyana da zahirin shi, da abubuwan da suke bayyana na zahirin shi, wakilu sara'ira ilahi, sai ku ku jinginar da abin da yake na ɓoye zuwa gare shi, fa'inna wal'alimu yi tafsiliha, Allah shi ne mafi wato masani da rarrabewanta abu da yadda ke tafsil a jumulce dai abin da da kawo a ku dai ko da da alamomin da su shine na imani kuma wanda za ku aiki abin da ke zahiri wanda ke nuna imani a zahiri a shi ne za ku aiki da shi wanda wanda ke tafsirin abubuwan kuma hakikar da ka'ikin zurfin imani akwai imani ko babu shi wannan ba wanda wannan abu ne na Allah sai ka wake samu Allah suna abin da zuciya faruba amatin tafdul nuhurra so da yawa akan samu koyanga baiwa amma ta yi ma wata ɗiyai wa haza ta anisun bin kayan ima wannan ɗaya da kewa ne da arman kuyanga ko kuyange tazwijil mamlukati arman wadda take kuyanga mamlukatu da gairi wadda take abun mallaka ce ta wani yajuzu idza ajaza al-insanu an tazwija an tazwij hurratin wa khashiya al-anata ya ya ya halitta in mutum ya kasa ya kasa arman ya kuma ya ji tsoron afkuwa cikin zina wa sabru shi ku hakuri khairun shi yayi min tazwijil mamlukati daga arman kuyangan ma wadda wadda wa kuta kuyanga dai wadda ba biya ba da annaka tusayyiru walarka ila ila riqin domin in ka in ka ce zaka arman kuyanga ka kasa hakurin zaka mai da diyanka ne bayi saboda ita mutum in ka in ka armi kuyanga ita ɗiyan nata ne kai ba naka bane baiwa ce ka kake armanta ita tana baiwa wani to wannan wani in ya tashi sai da ɗiya in ya zo wannan sai kun yi ɗiya goma sai ya zo ya wari guda biyar ya je sai da nashi ne kana ji kana gani to ka gani ka mai da ɗiyanka kai kawai da ma haƙuri kai ka sanya ɗiyanka sun zama bayi kana ji kana gani kuma kai maganin koyi wa za mazhabu malikin wannan shine mazhabin Imam Malik anna man ajaza an an yankiha hurratan wa khashiya al'anata falahu tazwij lima cewa duk wanda ya kasa arman ya kuma yi tsoron abkuwa cikin zina to ya arme ko yanga wa mazhabu Shafi'i la yashtaritu shay'an amma shi mazhabin Imam Shafi'i bai shardanta komai fi tazwij lima cikin arman ku yanga kawan kawai kana da dama ma kana da halinka kana da halinka arme eh kawai kana iya karar maka muku yanga kawai babu wani bawo sharadi bane ba yawa shine bambancin mazhabun guda biyu shine Imam Shafi sai in ba ka kasa ba yanda ka iya ne aka baka dama wannan shi ko Imam Shafi babu wani sharadi fasara nikaha bil wata bil wata faqat kawai shi ya fassara arime nan wurin da taki kawai idza lam taqdir ala wati al harair fil hini laysa indaka hurratun tankihuha fala ba su bi tazwijil mulukati yace in baka da iko na kataki ya'ya wanda suke ba bayi ba ba ku yangi ba filhini a cikin lokacin da nesa inda ka horar kutun kai ko baka da wata f wadda kake wadda zaka iya armanta tankihuwa da zaka armeta to fala ba su bi tazwijil mulukati a lokacin nan babu laihi da ka armi wadda take ku yanga fankihu fankihu bi izni fankihu bi izni ahlihinna ku arme su da izinin ahalinsu sune mawalihinna alwalansu ko ko waliyansu dai wato a in ku yangi ne waɗanda suke sune uwayen gidajen su kenan wa tuna wa tuna ujurahunna a tuna wa tuhunna ujurahunna muhurahunna ana ku ba su sadakin su bil ma'rufi da alheri min ghairi matalin min ghairi matalin aw naqasin min gairi matsalin ba tare da jinkirtawa ba ba tare da jan kawa ba wajen badawa kuma au na kasin koko tauyaye wani abu daga ciki musanatin wanda za ku arma ku armi musanatin afa'ifa wato masu kame kai gaira musafiha gaira musafihatin ba wanda suke mazinata ba zaniyatin jaharan ba masu zina ba a zahiri wanda a zahiri ma an san mazinata ne wala mutakhizati akhdanin kuma ba masu rukan akhilla'a ba abokani ya zunu da yin sirran wanda suke zina da su a boye a wayancan musatiyatin masu zina a hili wannan kuma mutakhizati akhdan wanda suke zina da wasu abokan su a boye fa idza unsinna a ai tazawwajna in suka in su wannan koyangin suka katangu ma'ana suka yi arme ko aka aurar da su fa'in a tsaye bi fahishatin in suka zo da wata fahisha zinan ita ce zina in wato in suka aikata zina fa alayna nisfu ma alal musanati al hara'ir al abkar idza zanaina to yana kan su abinda za a musu na haddi shine rabin abinda za a ma ayaye wa'anda ba ku yangi ba wanda suke kuma amma al-abkar wanda ba su yi arme ba kamar hukuncin da ake ma wanda ba su yi arme ba in sun yi zina to rabin shi za a masu baiwa in har ta yi armen ta yi zina min al'azabi shine rabin abin da ake musu min al'azabi na daga azaba alhaddu ana nin haddi fa fa yujlabna kamsina sai a musu bulala hamsin kenan maimakon ɗari da ake ma ‘ya'yaye wa yughrabna nisfa sana sai a baƙwantar da su a tsaida su kaso na rabin shekara ko maimakon shekara guda wa yuqasu alaihinna al'abid hakan nan wayannan hukuncin da aka ce za a ma ku yangi mata to shi za a kiyasta bayi su ma mazaje in suka aikata wannan fahisha wannan zinai walam yaj'al walam yaj'al al-ihsanu shartan nan ba a sanya katangewa ba ma'ana arni ba sa shi ya zama sharaɗi ba da yujubul haddi dan wajabtar haddin haddin kanshi ba ce sai in sun yi arni bane dole za a musu wannan haddin bal bari dai wannan da wai da aka ce iza'u sunna kake tsamanin an ce iza'u sunna wannan wannan izan usul nan ya zama sharaɗi ne sai in sun katangu a'a wannan shine yace walam yaj'al walam yaj'al al-insanu shartan لوجوب العد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا وي dan ya ba da fa'idan cewa su asalan asali ma ba a musu rajimu a kenan wanda ma shi sai aka ce to in sun katangun ta koyi su katangugu su da ke ma rajimu in cikin yayaye ne to aka ce in sun katangun ne a za a musu rabin haddi da wanda ake ma yayaye to wannan wai an ce in sun katangun don saboda a san babu ma zancen rajamu ne kwata-kwata a dangance da su ba yana nin ba kuma katangu wannan shine sharadi sai in ba su yarme kenan kaman kama ana kaman mafhumul mukhalafa a ko kuma mafhumi na mantoki yana nin kenan in ba su yi arme ba wannan haddin bai hakan su a baka bane wannan mafhumi na shi bai aiki kenan zalika liman khashiya al'anata minkum zalika wancananka nikahul mamlukati har man ku yangi inda adami tsauli yayin rishin wadata liman kashi al'anata yana ga wanda yi tsoron al'anata ta shine zina wato wanda yi tsoron zina minkum daga cikin ku bi khilafi man la yakhafuhu sabani wanda baya jin tsoron abu kuwa cikin zinan min al ahrari ne daga cikin ayaye fala yahillahu nikahuha to arman ku yanga na wurin bai halitta ba gare shi wa kaza man istata tawla hurratin hakan nan wanda ya samu wadatan arman ya ya ya mace wato wadda ba ku yanga ba wa alai shafi'i akan wannan shafi'i yake wa kharaja bi qawlihi min fatiyatikum mu'minat alkafirat da fadarsa da yace daga daga matekinku daga ƴan mata wanda suke muminai daga cikinku sai kafirai suka yi daga nan tunda an ce min fatayati kum almu'minat daga ƴan matan ku mu'minai to kenan banda kafirai banda kafirai fala hilu lahu nikahunna bi halitta ba ya armi kafirai ku yangi walau walau adima ko da ya rasa wa khafa kuma yi tsoron ma abkuwa cikin zina wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri ku yi hakuri duka wannan shi zama alheri gare ku li Allah ya sira alwaladu rafiqan dan ka kan da ko ku yaya su zama bayi daga baya kawai saboda rashin hakuri ya sanya ka ka yi yaya kuma da kana ji kana gani daga baya an naka su kuma bayi bayan da ka iya wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne bi tawsi'ati fi zalika da yalwatawa a cikin wannan akbar ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya bada labari fi hazin aya cikin wannan ayan bi hukumin nikahi da hukuncin arme bihukumin nikahi ma ya hillu wa ma ya haru da hukunta harami abin da yake halitta da abin da yake haramta wan nikahu yakhtalifu an-nasu fi bi ikhtilafi tabaqatihim shi ko arme mutane suna sassabawa a dangance da shi da sassabawan matsayayensu wajibun alaman kana qawiyan wa shadida tawqani bi shahawa wajibi ne shi arme afsa wanda ya kasance mai karfi ne kuma mai tsananin tashin sha'awa ne haza wajibun alaihi an yanka wannan wajibi ne akan shi ya armi ga wadata kuma ga shi sha'awa ƙarin sha'awa yake da kuma tana yawan tasho mai haka to wannan wajibi ne armi wa mandubun armi yana kasancewa mustahabbi ne fi haƙƙin da mu'tadili a cikin haƙƙin wanda shi madaidaici ne tsakatsakiya ne shi ba mai ƙarhi ne sosai ba kuma shi ba mai matsalar shahawa bane ba wa mamnu'un fi haƙƙil ajizi kuma amma haramun ma ne arme a cikin haƙƙin wanda wanda ki kasashe anil iqa'i aw anil nafaqati wal mahr wato anil iqa'i daga barin abu abu abu kama mace bai iya zuwa wajen mace wanda bai iya zuwa to wannan shi haramun ne armi aw anin nafaka koko bai iya cida ta wal mahar da haka nan bai iya bada sadaki a shi raunin shi ya kai duka bai iya ma bai iya cida ta koko ma sadaki ma bai iya hitowa daga wajen shi koko in ma ya arman gaskiya shi bai iya armi bai iya kwanciya armi to shi ma nan duka haram ma ne arman wai za a rada shakhsu an ya tazawwaja in mutum ya yi nihin arme farrasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu alaika bi zati dini to manzo Allah sallallahu alaihi yana ba shi shawara ya ce na na hore ka da ma'abuciyar addini yaktaru zawata dini mutum ya armi ya zaɓi waɗanda suke da addini a haƙƙan da gaskiya waɗanda suke kuma da addini da gaskiya banatu salihina su ne 'ya'yan mutanen kirki wa tuktaru zikir kuma har yau cikin zaɓin da ake ba mutum an so mutum ya zaɓi budurwa li'annal bikira asdaqu muhabbatan domin ita budurwa ita ce mafi gaskiyan soyayya ita ce za ta soka ta soka soyayya soyayya take ma da gaske take kalu malama suka ce inna sayyiba ita bazawara idza ta idza ta zawaja idza ta zawaja ta zawajtaha wa laysa laha waladun min to min gairika in ka arme ta kuma ba ta da ya ba ta da diya ba ta da dan komi min gairika daga waninka to duk da haka nan falaka nisfu qalbiha kana da rabin zuciyarta ne wa nisful baqi li zawjil awwal rabin zuciyar nata yana ga mijinta wancan na farko kullun tana tana shi amma sun ma sai ka bata mata ne ma sai ka inda wa shi ko wani ba haka ke wa in wa in wajadu waladan in ko da ka arbe ta da kuma da akwai tana tana da yaya tana da da qablaka gabanka na gabaninka falaysa laka min shay'un to baka da komai ma daga ta baka da rabin zuciya ko rabin zuciya baka da nisfu qalbiha li zawji al-awwal rabin zuciyarta yana ga wancan mijinta na farko wa nisfu sani lil wajh rabin kuma na biyun yana ga danta shakulu irzaka wato adika galiban mama yace to ai ai adalci ne yace tana cin arzikin ka kuma tana adawa daga tana ma iyayya amma shewa yace saboda adalci na malamai suka ce galiban eh ba wai kaira ba ko ko yawa galiban mafi rinjaye da haka ne abu eh kawai tana cin arzikin ka amma kawai tana ganin kawai katar banza na'am ba duka mata haka suke amma mafi rinjaye haka ne kawai wani saboda rashin lissafi kai duk kokarin da kake yanzu kawai kai inda wancan ne dai da wancan ne da kuma duk sauran soyayya da ta saura kuma yana tana ga dan shi kenan kai kawai daga kan ne katon banza shine tana ta duk ta kulu rizqaka wato adika tana ta arzikin ka kawai tana ma adawa zakar rasul sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum nisaa wa tiba wa qurrata wa qurratu aini fi salah manzo Allah sallallahu ya ambata yace an so an soye mini an sa mini abin abin so ma'ana a cikin zuciyata an sa mini an saka mini son daga ku mata wa tsiba da turare wa qurratu aini fi salah amma manzo sai kice horin ciki na shine sanyin idaniyata larabar kice sanyin idaniya ana ne horin ciki na dai duka ya tabbata shi salati a cikin sallah aka manzo Allah sai cewa cikin duniya kai ka ce abinda aka sa mai so sune wa'annan da mata da turare amma duk da duk duk da ma wannan dai abinda sanyin idaniya manzo Allah sallam ya tabbata a cikin sallah annisa'u su mata saboda ni kama shehu zai mana sharhi saboda ni haka yace annisa'u li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajidu fi zawjati auna saboda manzo Allah sallallahu alaihi yana samun taimako a cikin mata aunan ala tabligh risala taimako ne a cikin isar da aike wa kullu mutazawwijin yajidu ma'unatan min zawjatihi dukan wanda mai arme yana samun taimako daga matar shi fi iqamati dini a cikin tsaye da addinin ma kanshi law lam yakun illa an takfihi min at-tahani wal ajni wa tabkhi wal ghasli wa kanat al-bayti wa ri'ayat al-walad kai ko shi wace ko da ma dai babu wani amfanin da take mai sai tana wadatar da shi ta isan mishi daga mika gari da haɗa garin ko ko shi ne al'ajin da shi kamar nika haɗa shi ga kamar a maida shi kullu ko ko a maida shi tuwo shi yasa tuwo ma wani suna tana ajin kin wannan da yin tuwo kenan wa tabaki da yin dahuwa ma nau'i nau'i na dahuwa wala gasali da wanki da wanke kaya da haka wa kansil baiti da sharar gida wa ri'ayatul waladi da kulawa da 'ya'ya ko da babu komai sai wannan kullu hadha law basharahu law basharahu rajulu lashtagala bi an dini duka wa'annan da mutum ya rungume wannan wannan ayyukan ake shi zayin su to da sun shigartar da shi daga barin addini da shi bai san ba ba faraga sai addinin ba a wannan irin wannan bayanan su su ne nazo gare su nake bayan nake mamakin wa'ansu masu daga wa'ansu tutoci na marama baya mata baya a wannan zamanin na cewa ai addini ma bai dora musu wani aiki ma suka ana ana so a ce ma kawai mace ba ba wani wani sai ta yi aikin gida bane kawai ba wani sai suka ce ai abinci ma ba ma sai ta yi abinci ba kawai duka wannan ai addini bai dora mata ba ni ban san ko wani addini bane wanda bai dora mata alhali kuwa irin yanda ake aka sani yanda tun daga mata na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matul mu'minin da kuma matan sahabbai kana ji irin yanda suke wahala yanda suke aiki tukuru wa mazajensu kai har ga sunan asma'u binti ayyuba kan radiyallahu ta'ala anha akwai khabar inda yazo cewa manzo sallam ya ya gane ta wannan lokaci tana ita take yin hacciyawa na dokin mijinta hacciyawa ta dokin miji to duk wani lokacin duk wani ayyukan da suka yi ko ga irin uwar mu'mine ina so in ce Fatimatu Siddiqiyya radiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam irin yadda take shan wahala har aka bata shawara ta je an samu ma'akiyar sun ya samu bayi ta je ita ma a bata wanda za su zo su hutar da ita daga wannan hannunta har yana yana yana kanta wajen yin nike garin kulawa da gidanta har ta je wayannan aka ba aka ce mata a'a ma'aji sallami ba ta azkar inda za ta yi maimakon wannan koyon gai duka wannan ga nike sun ishe mu da mu ɗauka daga cikin rayuwar sahabbai wannan aiki akwai abin da ake ake wa ba wai sai an ce sai ka tsaya ji ka jira yin nasi ya ce ba mata ku rika dawo tuwo jirage jirage sannan ka ce a ai dole nasi aiki to ko ko wannan mantikin wanda abin da shi ke faɗi duka wannan ayyukan da da kulawa da ya'ya da kula da abinci da share gida da duka wannan aikin rufan an sa aikin su ne to in aka ce wannan mutum zai wannan aikin to yaushe za ka yi addinin ma da baka yi ba kuma su za su yi shi cikin sauki tunda su an so su tsaya gidan ayyuka ne yawanci na gida wanda suke zama na gida wanda yake zama na gida shi kamata ya koko wanda ke hita sai ya shiga ya je nemo abinci fa izan almar'atu laysat min ad-dunya to kenan nan ma an gane mace wai ba daga duniya bace ba ba wai kawai in mace ana son da ko saboda duniya bane kawai dan a more duniya a'a tunda tana taimakawa mutum ya samu yayi addini shi ya samu lahira bal hiya aunun fi ala dini bal ita taimako ne a addini fi haƙƙin musulmi a cikin haƙƙin musulmi faliza saboda wani ne kalu suka ce innal mar'ata salihata laysat min ad-dunya wani ma suka ce ita mace ta gari ba daga duniya take ba faliza saboda wani ne kalu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutane da mutane gare shi hubiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa qurrata aini fi salam an soye mini daga cikin duniya ku mata da turare sanyin idaniyata amma ya tabbata a cikin sallah al-mar'atu fiha al-wajhul hasan mace tana da huska mai kyau allazi yuzakiruhu bi jamalillahi tabaraka ta'ala wanda yake tuna masa jamalan Allah tabaraka ta'ala wa tibu shi ko turare shi ra'ayatu tayyiba yana da kamshi mai dadi wa asluhu asalin shi min aljanna daga aljanna ne fa kullu hadha hubbiba ilayhi duka wannan an soye musu an sa mai san su walakin sai dai qurratu ainihi fi salat san idaniye shi ya tabbata a cikin sallah lam yaqul inna qurrata ainihi bis salah manzo Allah sallallahu bai ce ba san idaniye shi ya tabbata ne da sallah walakin sai dai ce ayi qurratu ainihi fi salah san idaniye shi ya tabbata a cikin sallah alhalatu allati yajiduha fi salah halin da yake samu a cikin sallah hiya allati tuqirru biha ainihu shine wanda idaniye shi take sanyi da shi sallallahu alaihi wa sallam la aina sala ba ainihin sallar ba mahallun munajat ita da ita sallah mahalli ne na munajati na asiri da Allah Allah tabaraka tana ta fasjud waqtarib kai sujada sai ka ƙara samun kusanci ko ka kai sujada ka samu kusanci aqrabu ma yakun abdu min rabbi wa huwa sajid mafi kasance mafi kusancin hali na bawa lokacin da yake mai sujada na'am yuridullahu bikum lisra yuridullahu yuridullahu
يريد الله ليبين لكم ويشهدكم وي- ويهديكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم مم.
والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد الله ليبين لكم Allah yana nihin ne ya bayyana muku shara'i addinakum shari'o'in addininku wa masaliha amrikum da kuma aba ababan da suke gyara ku na daga cikin lamarranku wa yadiyakum sunan lazina min qablikum kuma ya shirye ku hanyoyi shi sune sunan Ah, na waɗanda suka zo gabaninku tsara'ikar anbiya su ne hanyoyin annabawa fi tahlili wa tahrim a cikin halal- halacci da haramci wa yatuba alaikum kuma ya karbi tubanku Ah, yarji'u bikum an masiyatihi ya koma da ku daga barin sabansa allati kuntum alaiha ila ta'ati wanda ku kasance a kanta ya koma da ku daga saban Allah ila eh, daga- ila eh, ila ta'ati zuwa biyayyarsa zuwa da'asa wallahu alimun bikum Allah masani ne da ku hakimun gwani ne fi ma dabbarahu da kuma cikin abin da ya juya yake yake jujuya shi na lamuran ku na'am والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima Allah yana nihin da ya karbi tuban ku a kararahu liyubni alai ya maimaita wannan ne ai can baya ya ce yuridu Allahu liyubayyana lakum ya dai musulun zai kabri kuma ya tuba alaikum ya ce wa tuba alaikum nan ma kuma sai sake maimaita ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum ya faɗi wannan ne dan zai gina abin da zai zuwa gaba shine wa yuridu allazina yattabi'una shahawati a Allah yana son ya karbi tubanku ya sa ku tuba ya karbi tubanku Allah abin da yake so kenan wa yuridul ladina yattabi'una shahawati su ko wanda suke bibiyan shahawoyi al-yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara wal majusar da mago- maguzawa ma majusawa wa zunatu da mazinata su ko a wayurul ladina tabiru shawati an tamilu mailan azima abinda suke so shine ku karkata karkata mai girma yuridullahu an yukhaffa ankum mun karanta shi ko
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا yuridullahu an yukhaffa ankum wa khuliqa li- wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana so ya yuridullahu Allah yana nihin an yukhaffa ankum ya sawwaka muku yusahila alaikum ahkama shar'i shine ya sawwaka hukumce-hukumcen shari'a akan akan ku a gare ku kenan wa khuliqa al-insanu da'ifa shi ko alhali mutum an halicce shi ne mai rauni la yasbiru alal la yasbiru anin nisa'i wa shahawati mutum halitta mutum bai iya haƙuri daga barin mata da shahawoyi ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الله تبارك وتعالى يا أنبت أتشكي ونا آية أنه يريد لنا أربعة أشياء ينا نهن ينا سو- ينا سومنا أبا بيو قدا هدو بفضله تبارك وتعالى da falalarsa Allah tabaraka ta'ala yuridu an yubayyana lana shari'ata na farko yana so ya bayyana mana shari'a wa yuridu an yahdiya nas siratal mustaqim kuma yana yana so ya shirye ya shirye mu tafarki madaidaici wa yuridu an yatuba alaina kuma yana so ya karbi tuban mu wa yuridu an yukhaffifa anna na hudu yana so ya mana sauki wa yuridu allazina yatabuna shahawati su ko masu bibiyan shahawa suna so wato firqatun min quraish wa an su jama'a ne quraishawa kanu yantaqiduna hukuma shari'ati sun kasance suna intiqadi suna warwarewa suna musu suna inkarin hukuncin shari'a yaquluna suna cewa antum ah, hurrima alaikum harrama alaikum alqur'anu ammatikum wa khalatikum ku kinna musulmi alqur'ani ya haramta muku ‘yan uwan ma'aifanku maza da ‘yan uwan ma'aifanku mata, wata zawajtun bi banatil ammati wa banatil khalati, amma kuma gashi nan kuna arman ‘ya'yan ‘yan uwan ma'aifan naku maza da ‘ya'yan ‘yan uwan ma'aifanku mata, fa'ala haza absa wannan ya yillu tazwiji banatul akhi wa banatul ukh- wa banatul akhi hum sawa wai su a ganin suka ce to kenan an yi haka da me- eh, kenan ya halitta a armi ‘ya'yan ‘yan uwa ‘yan uwan ma- ‘yan uwa mace da kuma ‘ya'yan ɗan uwa namiji suka ce wannan hum sawa ai wai ai daidai suke wai daidai suke ‘ya'yan ‘yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya ko ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya wai ‘ya'yansu wai daidai suke da ‘ya'yan ƙannan ƙanne ko yayyen ma'aifanka wai su gane to duba dai ba wanda in dai ka armi ‘ya'yan ƙannan ma'aifanka to kenan ka iya armai ‘ya'yan ƙannanka ko yayyanka wai su haka haka suka ce a بنات الاخت حرام في القران ƴaƴan ƴan uwa haramun ne a cikin alqurani wal ammatu haramun haka nan ƴan uwan uwaye mata su ma ƴan uwan uwaye maza mata haramun ne su ma a arme su wa tazawwajtum bintal ammati amman ko armi ƴaƴan wato diyan ƴan uwan uba wa tazawwajtum bintal khalati kun kun armi ƴan kun armi diyan ƴan uwa uwa fa kaifa haramtum bintal akhi to ta yaya ne kuka haramta yar uwan diye dan uwa wa bintal ukhti da kuma diye yar uwa wa yuridu allazina tabina shawati an tamilu min azima masu bibiyan shahawa kawai suna so ne ku karkata karkata mai girma haulai humul ladzina aradu bikum haulai wa'ancan humul ladzina aradu bikum almayla sune suke nin karkata da ku wallahu arada bikum hidayah shi ko Allah yana ni ina muku nihin shari'a arada lana arba'at ashiya Allah yana nihin ya so mana abubuwa guda hudu an yi bayyana lana shari'ata ya bayyana mana shari'a wa hiya wajihatun ita ko a hili take lailu haka nahariha daranta kamar ranata wa arada an yi hadiya na siratal mustaqim haka Allah ya nihin ya shirye mu tafarki madaidaici wa huwa siratu ila Allah tabaraka ta'ala shine tafarki zuwa Allah tabaraka ta'ala wa arada an yakbala minna tawbata kuma Allah ya yi nufin ya karbi tuba daga gare mu fa narja ila Allah tabaraka ta'ala mu koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wa arada an yukhaffa anna kuma Allah yana nin ya sauwaka mana wa hadha akbaru ni'matin alaina wannan shine mafi girman ni'ima a gare mu ja'ala takhfifa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya sanya sauƙaƙawa afsa annabi muhammad sai ya da mutunta Allah ya tabbata a gare shi wa ala ummatihi kuma afsa al'ummar shi fasara sayruhum bil ma'unati sai sayrin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo sairin annabi sallallahu alaihi wasallam da na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bil mauna tahiyya wato tahiyyarsa cikin Allah kama kana sairu man qabrina bil muuna kamar yanda tahiyyar waɗanda suka zo gabanin mu ta kasance bil muunati inda dora nauyi qala ibrahim annabi ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi sayadin ni mai tahiyya ne zuwa ubangiji na a sannu zai shirye ni fa kana jawabu min min ibrahim ma'un mu'unat mu'unatan sai wannan tahiyyar daga annabi ibrahim da yake shine zai tahiyyar sai ya zama wani nauyi ne wa qala shi haƙi musa hakan Allah tabaraka ta'ala ya cikin alhakin annabi musa yace walamma jaa musa li miqatina yayin da annabi musa ya zai ke ma ya zo ma miqatin mu ma alƙawartan mu fa kana almaji'u min musa mu'nat mu'natan ala musa shi ma wannan zuwan na annabi musa sai ya zama wani nauyi ne akan annabi musa wa qala shi haƙi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka ta'ala yace cikin haƙin annabi muhammad sai ya da mutala tabbata gare shi subhanallazi asra bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar dare da bawa shi yayi shine ya tafiyar ta gani taimako ya tabbata ba wai shi anan yayi taimako can wani shi anan Ibrahim inni zahibun wannan shi kuma lamma jaa Musa duka su suka aikin amma nan kuma shi aikin Allah ya dauki nauyin shi yace asra bi abdi wanda ya tafiya dare da bawan shi fakan isra'u ma'unatan la mu'unatan sai isra'in nan ya kasance taimako ne ba nauyi ba wa qala fi haqqina nahnu muko al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka taala ya hadi a cikin haƙin mu sanurihimu ayatina fi la fatu fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq asannu za mu nuna musu za mu nuna musu ayoyin mu a cikin sasanni haka nan a cikin kawunan su har sai ya bayyana gare su cewa shi Allah shine gaskiya فكانت القراءة من الحق لا من الحق لا منا sai nunin ya kasance daga Allah ne sanurihim Allah ce mu za mu nuna musu ba da gare mu bane ba sai ya zama ma'unatan aidan shi ma sai ya zama taimako ne dai har wa yau فم- ف- فمنعوا فمنعوا الوصل والوسالة sai aka hana su saduwa da jin daɗin saduwan wa wudiya Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alwasala wal wisala sai aka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam saduwan da jin daɗin saduwan da na fatadalla fa kana qaba qausaina awadna awadna shi manzo Allah sallallahu alaihi shine yayi ku ya kusanta da na yayi dunuyi kusan kusanci fatadalla sai aka ƙara mai wani kusanci da na fatadalla fakana kaba kausaini sai ya kasance irin misalin kusancin kamar abin da ke tsakanin baka ne da tsirkiya au adina koko mafi kusanci da haka ya yi haka kusanci wal wisalu kuma shi ko kusa wannan wannan usuli kenan wal wisalu shi ko jin dadin saduwan ma kazabar fuadu ma ra'a Allah tabaraka taala ya zuciya abin da ta gani bata yi bata yi ƙarya ba gaskiya ne ta abin da ta gani ta gan shi wa fi haƙina na hannu a cikin haƙin mu ko man taqarraba ilayya shibran yazo cikin hadisi kursi amma Allah tabaraka taala ce man taqarraba ilayya shibran duk wanda ya kusance ni daidai da kamun guda taqarrabtu ilayhi zira'an ni zan kusance shi da zira'i hakan nan dai har ya zuwa ƙarshen hadisin fa kana hadha kullum bil ma'unati wannan duk baki dai sai kasance da taimako ne la bil ma'unati ba da dora naushi ba wa khuliqa wa khuliqa wa khuliqa insanu da'ifa shi ko mutum an halicce shi ne da rauni da anna Allah tabaraka ta'ala khalaqa al ashiya'a mutabayinatan domin Allah tabaraka ta'ala ya halicci abubuwa suna masu saba ma juna al malaku nuraniyun shi mala'ika na haske ne hayatuhu fil ibadati faqat rayuwar shi kawai cikin ibada ne kawai wa yastamiru ala zalika la yataghayyar sai ya shude akan haka baya canzawa kawai shi ibada ce baya canzawa wal baha'im suko dabbobi wal haywanatu da dai dabbobi duka hayatuhum fi shahawatihim rayuwar su a cikin shahawoyin su ne faqat kawai wala yataghayyaruna an zalika su ma ba sa canzawa daga wannan wa kulikal insanu da'ifa shi ko mutum sai aka halicce shi mai rauni bi haisu ta inda la yaqdiru ala halatin bai bai da iko akan hali daya bai iya tsaya akan hali daya falidufihi wa sala ila a'la maqami wani sarauta Allah saboda raunin nashi sai da yake sadu da mafi mafi daukakan matsayi al insanu lamma da'ufa tajiduhu taratan yattabi'u shahawata ka'annahu bahimatan shi mutum da ya rauni sai ka same shi wani lokaci yana bin shawa kai ka ce shi dabba ce taratan ya akulu wani lokaci ka same shi yana ci wa taratan yankihu wani lokaci yana arme wa yashrabu yana sha wa taratan wani lokaci kuma ya gadabu sai ka same shi yana hushi wa taratan yamkuru sai ka same shi yana makirci wa taratan yusalli wani lokaci sai ka same shi yana sallah wa yazkurullah yana ambatan Allah wa yata'abbadu yana ibada ka annahu malakun kai ka ce shi mala'ika ne wa hadha taghayyur wannan caccanzawa laisa illa fil insani bai zama wace a cikin mutum mutum kawai ke da wannan al malaku la yaqdiru an yatakallama ila halatil haywanat shi malaika bai iya juyawa ya canza ya koma zuwa hali hali na na dabbobi wal haywanatu la taqdiru an tatakallama ila halatil malak shi su ma dabbobi ba su iya juyawa su koma hali na malaika wal insanu shi ko mutum taratan malakun wani lokaci sai ka same shi mala'ika ne wa taratan haiwanun wani lokaci kuma sai ka same shi dabba ne lidofil insan saboda raunin mutum la yaka duru ala halatin bai da iko na tsaya akan hali guda idza ahabba al ashiya'a a is ahabba al ashiya'a ilayhi al akl domin shi mafi soyuwan abubuwa a wurin shi shine ci idza wudi al aklu bayna yadayhi wannan abin da yaso wanda ki shine abinci in aka aje shi gaban shi wa na'am bayna dai ka kai wato da adam wanda yake abin da kai so cin abinci ko to wannan abincin aka aje shi gaban ka wa sharata ta'kulu ka shiga kana cin abincin nan la yamdi nisu sa'a illa wajasta ba rabin awa ba ya shude ba sai ka sai ka gajiya an akil daga daga daga barin cin nan sai ka ji abincin ya ishe ka kai mutum mutum ya dage minti 30 kawai ne kake mana sai mutum ya ji kai abun ya ishe shi a shurbu kazalika haka nan sha to wannan mutum ya sha mutum zai minti 30 yana sha mana bai yiwa shahawatun nisa'i kazalika haka nan shahawar mata su ma haka ne idza waqafta ajasta alwuquf kai mutum in tsayuwa kai ma sai ka gajiya daga tsayuwa sai ka yi ka ka ka gaji ka tsayuwa na ta yi yawa ka gaji idza jalasta in ka zamana la taqdiru an tastamira al jus baka iya shudewa akan zam- zama idza tajata haka nan in ka kwanta la taqdiru an tastamira ala zalika baka iya baka da- baka iya shudewa akan wannan idza nimta ajasta anin nau in kai barci sai ka gajiya da barci wa idza kasta ajasta anil yakazati in ka halka sai ka gajiya da halka halka halkawai kullu ma fa'ala al insan la yastamiru alayhi duk abinda mutum yake aikatawa ko ya aikata bai iya shudewa akan shi illa wa ajaza anhu face sai ya gajiya akan shi wato abu sabar shi ne dufi saboda raunin shi falihaza dof saboda wannan raunin ne a ana Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi taimako a anahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi hatta sahara khairul bariya har sai da ya zama kuma shine fiyayyanta da kai baki daya Allah tabaraka wa ta'ala wato shi Allah abin da yake so shi gida mun kullun ka nuna kai mai rauni ne to lokacin da sai ya taimake ka sai mai da kai mai karfi ka nuna kai kasashe ne a ba an ba wai ka nuna ma Allah kai ka isa ba eh kai ka iya Allah Allah ya kula Allah tabaraka Allah Allah mai sarki yana cewa ana malikun hayyun la yamut ni sarki ne wanda ke rayuwa wanda baya mutuwa ibnu adam ya kai dan adam idza abatani ja'altuka malikan hayyan la yamutu in ka bi ni kai ma sai in maida ka sarki rayuwa wanda baya mutuwa fa bizalika yakunu khairul bariya da wannan ne dan adam yake zama fiyayyen talikai wa bihadha wa bihadha du'f da wannan rauna aidan kuma dai yafsudu al-insan mutum yake bacewa kuma dai hatta ya sira sharri bariyati har sai ya zama muni mafi munin talikai kuma لأنه لا يقدر على حالة domin shi bai da ikon tsaya akan hali guda idza fa'ala fahishatan in ya aikata wani mummunan aiki ينتقل منها إلى فاحشة أخرى إلى فاحشة أخرى sai cirata daga wannan mummunan aikin zuwa wata alfashe kuma ta daban wa yantaqilu minha haka ne cirata daga gareta wala yasamu wala yasamu al-insanu abadan shi dan adam baya kosawa ha abada la yaf'alu sharran illa wa tamanna an yaf'ala sharran baya aika baya ka sami shi yana aikata wani sharri ba face sai yana yana gurin kuma ya aikata wani sharri kuma min zalika daga wannan sharrin hatta ya tsira sharrin bariya sai ya zama shine mafi munin talikai bali haza saboda wannan ne wasafa al-insana bi annahu khairul bariya Allah ya sifanta mutum cewa shine fiyayyen talikai wa wasafa wa wusifa kenan bi annahu sharrul bariya kuma aka sifanta shi da cewa shine sharrin mafi munin talikai haza wannan da dufi saboda raunin shi haza duf wannan raunin madahun fi fi haƙƙi man ahabbahullah wannan raunin abin yabo ne a cikin haƙƙin wanda Allah yake so wa zammun kuma zargi ne fi haƙƙi man abghadahullah a cikin haƙƙin wanda Allah yake tabaraka wa ta'ala na'am ya ayyuhal ladina amanu la taqulu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراج منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا كو أن لك بعد قسكيا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كركو ركة دوكيا ينكو تكاننكو بالباطل بالحرام شرعا da abin da yake a shari'a haramun ne kakku ci dukiya ta wannan hanya kan riba tamkar riba wal ghasabi da kwace hurmatu malil muslimi ka hurmatu dami haramcin dukiyar musulmi tamkar haramcin jinin shi ne haram Allah tabaraka ta'ala malil muslimi Allah tabaraka ta'ala ya haramta cin dukiyar musulmi wa irdahu wa damahu da mutuncin shi da jinin shi illa an takuna tijaratan illa an takuna sai in ta kasance taqaw tijaratun mubayatun kasuwanci ne abu wato shine cinikaikeniya bai da shakseni tsakanin mutum biyu an taradin minku daga wa absa yarjejeniya daga gare ku wa tsibi nafsin da daɗin rai fala kuma an takulu wato in ta haka ne aka samu dukiyan kun samu ku ci wannan dukiyan babu komi idza bi'ita aw ishtarayta in ka saida ko ko ka sau zalika halalun alayka wannan halal halaliya ne a gare ka wala taqtulu anfusakum kar ku hallaka kawunanku birtikabi ma yu'addi ila halakiha da aikata abubuwan da suke kaiwa zuwa hallakan kawunan naku a ayyan kana fi duniya wal akhirah ko ma meye wanda ya kasance ya kasance a duniya ne da lahira da abin da zai hallaka ku a duniyan ku lahira to wannan kar ku saki ku ku yarda ku saka kawunan ku a ciki inna allaha kana bikum rahima sai dai Allah ya kasance mai jin kai ne da ku fi man ihilakum min zalika a cikin hana ku wannan da yayi al-insanu la yatakalabu ala dunya mutum kai ya rika karnakanci akan duniya mutum ya zama kawai ga tunan duniya ita yasa gaba wai irin yanda karnai suke waso so akan wa- jifa wa- abu- mushe kan mutane kan mutum ya mai da duniya haka nan su ma su zo a yi ta gwagwarmaya akan duniya fa yakunu harisan ala duniya mutum in ya haka sai ya zama mai kwadayi akan duniya bi haisu lau faqada malahu qatala nafsahu ta inda in mutum ya rasa dukiyar shi kawai sai ma ya kashe kanshi fa inna man qatala nafsahu harrama Allahu alayhi aljanna sani dai duk wanda ya kashe kanshi Allah ya haramta mai aljanna aw la taqtulu anfusakum ko ko ana nin kar ku kashe kawunan ku la tartakibu shay'an yu'addi ila alhalaki kar ku aikata wani abin da ke badawa zuwa halaka wanda yake zama sababi zuwa halaka fa fasara Amr bin al-As hina kama waqta sahari wa ishtadda alayhi al-bardu fatayammum wa salla wannan sana Amr dan As ya fassara wannan yayin da ya tashi daga barcin shi lokacin sahur a kuma lokacin nan sanyin ya tsananta sai ta yama yama mutane sallah wa kala sai ce Allahu ya kulu wala taktulu anfusakum Allah ce wayi kar ku kashe kawunan wannan kissa ce ta abin da abu cikin zatu salasil wani yaki da Amr bin As ya manzo sai shugabantar da shi a wannan yakin da akan sahabban shi da aka je barci yayi kusan asuba yana tashi sai tashi da janaba sai tashi da janaba yace gaskiya wannan sanyi shi ba ba ba ta tabarwa kawai yayi taimama yayi taimama ya musu sallah suka zo ma su wannan yi shugaba an ce shi shugaba a mai biyayya dole dai su ba saka suka so ba to suka suka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taimama yayi da janaba da janaba ya musu sallah da janaba kai aka yi eh wallahi janaba ta kama ni kuma tsayin tsanin sanyi ke akwai na ga na yi maka yana tsoro saboda kawai ne ta yamma ne na musalla saboda gaskiya na ji Allah na cewa wala taktulu anfusakum sai ku kashe kawunan a wata wata riwaya ta kace sai manzala manzala sun sai dariya yana sai ya bar shi wannan kenan abin in mutum goman wani ta wannan wannan abin ya same shi ya aikata haka wannan kamar ya fassara aya wannan wala taqtulu anfusakum ne da abin da zai ja muku halaka in ku an kuka aikata shi za ku halaka to kakku kakku kakku aikata wannan wa qala hadha wa qala hadha tawil sai yadi wannan tawilin bayna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ankara alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi musu ba wa qila wani kauli aka ce inna qatala nafsi huwa ta'alluquha huwa ta'alluquha bid dunya wa hisu alaiha abinda ake ni da kashe kai shine rataya duniya rataya kan wannan ita nafsun mutum ta rataya da duniya da kuma kwaɗayi akan duniya shine kashe kai kawai ranka ta rataya da duniya mana li'anna duniya abna'uha allazina yashtagiluna biha la budda taqtuluhum an akhirihim ce wace domin ita duniya ƴaƴanta wanda suke shagaltuwa da ita ba makawa wasu ta hallaka su baki ɗayansu ba makawa kana isa alaihi salatu wasalam annabi isa ya da mutu Allah tabbata gare shi ya kasance musafiran yana mai tahiya ma hu yahudiyun tare da shi akwai wani bai yahudi yadda i annahu amana bihi da yake da awan cewa shi ya ba da gaskiya da shi fa kaza isa salasa khubazatin sai annabi isa ya riki khubazatin in kana so kace gurasa waina burodi guda uku wa hammala hal yahudi sai dora ma ya dora ma wannan bai wura dokar ta yace kai zaka doka falamma qala safaru da tiya tayi tsawo saraka yahudiyu wahidatan minha sai wannan bai ya saci guda daya daga cikin wannan guda sushin guda uku wa kala hayatin yata falamman tasafan naharu da rana ta raba tsaka da ahu isa sai annabi ta kira shi kala ya ce mishi atina ta'ama zo kawo mana abincin nan fa ta bi khubzataini sai zo da gurasa guda biyu kala isa sai annabi ta ce mishi aina salisata ina ta ukun take kala sai ce ma ra'aytu ban ganta ba a sama annahu mara al-khubzata salisata ya yi rantsuwa da Allah shi bai ga wannan ta ukun ba famarra gazalu sai wata barewa ta shude qala lahu isa sai annabi isa ce yace mashi qul li hazar gazali ya atini ya atini ce ma wannan barewa ta zo ta zo mini qul ka ce mata ajib ruhan lahi ki amsa ki amsa kiran ruhin Allah falamma faqala lahu sai ce ma wannan barewa ya gazal ya barewa ajib ruhan lahi amsa kiran ruhin Allah fatar gazalu sai barewa ta zo wata ja ta kwanta kala hutu ya ce ya ce mashi izba yanke ta fazaba sai yanke ta kala hu a wakil narin sai ce mai hasa huta fa aukar narin sai hasa huta wa shawwa wa fa'akala ya gasa ta sai suka ci falan ma akala da suka ci hatta shabi a sai koshi kala hu sai sai kala hu isa sai annabi sai ce mishi a yace makenan barewan qum bi iznillahi tashi da izinin Allah fa kama wa zaba sai bare nan ta tashi ta tafi qala yahudi sai yahudan ne ce haza ajabun kai wannan mamaki ne wannan abu mamaki ne qala hu sai annabi sai ce mai bi haqqi man fa'ala lana haza ina gama da ina gama ka da haƙƙin wanda ya mana wannan aina al-khubzatu salisa ina gurasa nan ta uku take qala ma ra'aituha yace ban ganta ba fa za ba sai suka tafi wasala ila ila baharin sai suka je sai suka kai wajen wani kogi qala lahu sai ce masa haza baharun wannan kogi ne amma mana gabanin mu man ra'ayi to me me dabara me ra'ayi kenan ya za yi qala haza la na tajawazu illa bi safinati wannan wace ba mu ba mu yake tarashi sai da jirgin ruwa qala lahu sai ce masa a game ra'ayinka rimtse idanunka kawai fa azmada ainihi sai rimtse idanun shi fai za ma wara albahari sai ga su kawai suka tsinci kansu bayan kogin nan ta ja wa zalbara hasin ketare kogin kala sai ce subhanallahi haza ajabun sai ce kai subhanallahi wannan abun mamaki ne kala bi haƙi man fa'ala lana haza ainul khubzata yace mai da haƙin ina gama ka da haƙin wanda ya nuna mana wanda ya mana wannan ina ina gurasan nan take kala ma ra'aytu wa sai ce ban ganta ba fa za ba sai suka ta yi wa wajada salasa juzafatin minar zahabi sai suka samu tari tari babba guda uku na na zinariya kamar irin tarin ƙasa guda uku amma kawai ba mana ƙasa bane na zinariya ne na'am fajalasa sai suka zamana qala hu iza sai annabi sace mai haza shay'un min azabi kaga wannan wani abu ne daga zinariya lana gare gare mu naksimuhu bainana maraba shi tsakankanin mu juz'un li kaso guda nawa ne ana ni wa juz'un laka anta kaso kuma naka ne kai wa juz'un liman akala al-khubzata kaso kuma guda mu bar shi wani wanda ya ci gura sannan guda ce qala sai ce mishi ana allazi akaltuha ni ne na cita qala isa sai annabi sai ce ufil laka kai tanka mara mara aita min al-ayati kullan lam yahmil lam yahmilka ala an an tasduka wa dunya tahmiluka ala sidq duk abin da ka gani na daga ayoyi bai sanya ka ba ka hidi gaskiya sai yanzu da kaga duniya kawai duniya ita ce ta sanya ka yanzu kai gaskiya khuzil juzafati kulla to doki duka tarurrukan baki daya wannan nauna zinare wa zahaba anhu isa sai annabi isa ya tayi bar shi baqiya jalisan inda juzafati inda juzafati zahabi la yakduru an yahmilaha sai ya zama na waje wannan tarurrukan na zinariya shi bai iya dokan su la yakdiru an yahmilaha wa la yakdiru an yadhhaba anha kun bai iya tashi ya bar su fajalasa indaha faqat ya zamana nan ne kawai falamma janna layl da dare zo da dare yayi ja salasatu nafarin sai wa su mutane guda uku suka zo faqalu sai suka ce ma tafa'alu huna ni kake yi nan wurin qala hadha zabu li sai ce musu wannan zinar da gari ta wace wa ana ajlisu huna harisu ni na zamana ne ina gadin ina gadin wannan zinare fakatalu sai suka kashe shi wa akazu zaba suka dauki wannan zinariya hum talata su uku kullum akaza juzafan kowanne daga cikin su sai ya dauki wani tari guda fajalasu hatta hatta sabah sai suka zama hatta hi hadarra bi murju sai wai yunwa ta fara damu wasu yunwa ta ta dame su kalu sai suka ce nursil wahidan minna ila qaryatin ma'aiki ɗaya daga cikin mu zuwa wannan alƙarya ya tsari lana ta'aman ya sawo mana wani abinci na akulu da za mu ci shi فارسلوا احدهم سيسكا ايكي داير daga cikin su falamma zahaba da ya tahi tashawar rajulani su wannan mutum biyu sai suka yi shawara kala suka ce za a ta fulanu in wane ya zo na tulhu mu kashe shi kabla an na kula tun gabanin mu ci abincin wa yabqa lan wa yabqa zahabu lana nahnu isnayn isnayn sai dukiyan wanda ya wanzu gare mu ya zama na mu biyu ne kawai wala ma zahaba huwa ila suku da ya tayi shi ko kasuwa ishtara ta'amun sai sai sau abinci qala shi ma sai ce aj'al fi summa bari in sanya guba a ciki idza akalahu sahiba in abokanin nan na suka ci ya muta ni su bina sai su mutu waya baka zahabu li wannan zinarin sai zaman sai sai ya wanzu gare ni kawai ni kadai fa ja'ala summa shi ba'am sai sanya wannan guba a cikin abinci wa ada ila rajulin yazo zuwa wajen wannan mutanen guda biyu falama wada ta'ama da ya aje abinci ma katalau sai suka shi hinan take wa kala kuma sai suka ci abincin fa mata aidan su ma sai suka mutu farja isa sai annabi isa ya koma ya komo wa wajada al-arba'ata mauta kulluhum inda zab sai sai sai sai ya samu annan guda hudun dukan su matattu wajen wannan zinariyan ah kala sai ce haka za duniya taf'alu bi auladiha haka duniya take yi take ma ƴaƴanta wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku bittiba'i duniya da bin duniya inna allaha kana bikum rahima Allah ya kasance lalle Allah ya kasance mai jin kai ne gare ku fi man ihi lakum min zalika a cikin hana ku wannan da yake
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك duk wanda yake aikata wannan ma nuhiya anhu abinda aka yi hani daga barin shi kinnan a udwanan tajawuzan lil halali dan kawai saboda ketar iyaka zuwa wato ketare ketarewa ga halali zuwa haramun wa zulman kuma dan zalunci ta'kidan wannan karhawa ne shi ketare iyaka zalunci ne aka sake hada shi kuma aka ce zulman dan karhawa fa sawfa nuslihi nara asannu nudkhuluhu naran za mu shigar da shi huta yahtariku fiha da zai konu a cikin ta wa kana zalika ala allahi yasira wannan ya kasance a wurin Allah abu ne mai sauki hayyinan mai sauki ne ah na'am إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن هم كوكا قورة شيما من يمن ين أبو بوان دعكي هناكو عنه دقبرن شي واتو دقبرن سوان أبو بوان وهي ما ورد عليها وعيد su kaba'ira su ne abinda alƙawalin azaba ya zo a cikin aikata su kalkatili samkar kisan kai wal zina da zina wa sarikati da sata duka wannan kun ga alƙawali ya zo na azaba a kansu wa ni bin abbas an karɓar ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma hiya ila sab'atin ila sab'amiyatin aqrab ya ce wani ya tambaye shi yake cewa ai manya-manyan zunubai guda bakwai ne ko ya ce ai zuwa ɗari bakwai sun yi kusa da ɗari bakwai da guda bakwai nan eh nukafir an kum sai ya cikin wanda yan mutum ya kawarace manya-manyan zunuban nan Allah ya ce nukafir an kum sai ya cikin sai mu kankare muku a kurakuranku inna Allah ya gafiru sagaira bi sinabil kaba'ir Allah yana gafarta kankanan zunubai da nisantan alkaba'ir manya-manya haka aka zo wannan an sa'id bin jubair anna rajulan qala li ibn abbas kamil kamil kaba'ir saba wani yazo ya tambaye ta abdullahi ibn abbas yake ce wai kaba'ir kaba'ira kin manya manya zunubai guda bakwai ne ko qala hiya ila sab'atin aqrabu yace a a sun yi kusa da 700 ila sab'in ta akarar mina ila sab'in su suka yi sun yi kusa ɗari bakwai da guda bakwai nan amma da ke su sai na abdullahi ɗan abbas ya yana cikin wanda ake shi sifan za cikin sabai da sauƙi masu sauƙi ne shi abdullahi bin umar kullum shi ake ake sifantawa da in kana son mai tsanantawa to kaga abdullahi bin umar shi ko kana son mai sauƙaƙawa ka ga Abdullahi Abbas to din ka ji hukunci ka in ka za ka ji karshe ya yi da abun da sauki sai ce مع آه، أنه غير أنه لا كبيرة مع مع استغفار ولا صغيرة مع إكرار tare da cewa dai babu wani babban zunubi tare da istighfari in ana istighfari kuma babu wani abu in dai mutum na istighfari kuma kawai bu wani zunubi shi ba komai ne ba insha Allah wala sagira ma israri amma kuma ha babu karamin zunubi tare da naci akan zunubi in karamin zunubi ne kana ta yi kana ta yi to ai karamin kadan kadan shi suke zama da yawa eh in dai zaka yi ta naci akan shi to shi ma ba karami bane ba kenan babu wannan magana ta mai tana nuna cike nan babu abin ba abin da za a bari ka shi manyan zunubai in Allah ta mutum ya kasa to kai mutum kai sai mutum ya ce bari su ko kanana kar ka kankanta su su ma suka taru manya ne ba kanana bane ba mai ita sa wannan ayin sula rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta itani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce istanibul mubiqata sab'a ku ƙaurace wa masu hallakawa daga cikin zunubai masu hallakawa nan guda bakwai almubika kenan ashirku billah hada bautan Allah da wani wa huququl walidaini da saba ma ma'aifa rishin biyayya ga ma'aifa wa qatlun nafsi da kisan kai wa akalur riba da cin riba wa aklu mali da yatimi da cin dukiyar maraya wa qazful hurrati da muhsana da ƙazafi wa ɗaya wadda take katangaggiya mace akwai katangaggiya musana ce akwai al'afifa ita ma kamammiya musana ce mai wadda take wadda take ta kame kanta can ina ke cewa ayar ta sabka sai abu kan yana cewa maza Allah ta wata tana cewa ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ألا تحبون أن يغفر الله لكم والذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات وأن محسنات وأن سكي عفيفات كاممو وأن سوء ba su ba su ma in san inda zina ta yi ba kawai haka nan kawai ka kike musu ka kwance kwance ka lika musu sharri nazara shine ka musu kazafi to wannan babban laifi ne wal firaru min az-zahji da kuma gudu a hagen yaƙi gudu a hagen yaƙi an yi sahu-sahu na yaƙi mutum ya gudu shi ba wannan shi ne a cikin manya-manyan zunubi masu halaka mutane guda bakwai hadda sallallahu alaihi wasallam mubiqati bi hadi sab'a amma zan san ya iyakance masu halakarwa da wannan guda bakwai iyallati zukira iyallati zakarat al-aya sune wanda ayan nan take wadi in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu in ku har kuka kaurace manya-manyan zunubai wanda aka hana ku nukaffirakum sayyi'atikum mun kankare muku mun gafarta muku wato kurakuran ku wakila wani kauli aka ce kullu ma warada alaihi wa irun fil qur'an manyan zunubai duk abinda wani narko ya zo a cikin shi a cikin alqur'ani duk wani wani laihin da wani alƙawalin azaba ya zo dangantar shi a cikin alqur'ani to kaba'ira ne wani dukulkum madkhalan karima kuma in kuka kaurace ma wannan zamu yabe muku ƙananan zunubanku kuma mu shigar da ku mashiga wadda take mai girma huwa aljanna ita ce aljanna inna allaha tabaraka ta'ala yaghfiru dhunuba yaghfiru dhunub allah tabaraka ta'ala yana gafarta zunubai wa yubaddilu sayyi'ati hasanat kuma yana ma canza yana canza munana ayyuka su koma kyawawa alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما مغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين